بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغفور والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من المقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki wanda jiya mun kwana a wannan sura ta suratul hijri wanda yanzu ma insha Allahu za mu tashi a wannan sura muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta abin da za mu saurara da mun sanadiyar tsira a gare mu duniya da lafira Allah ya tabbatar mana da ikhlas Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan sura ya ta zano ayoyi daban-daban a sama ga ayoyin ta nan ga taurari nan ga sunan dai daban-daban sai dai kare kuma ya ce a dibi ƙasa ita ma ga al'ayoyinta nan duwatsu ruwan da ake fitarwa da tsire-tsiren da ke ƙasa mata allakum wali al'amikum duka dai waɗannan ayoyi ne waɗanda ke nuna kudurar ubangiji da la'i da kuduratin lahi ne tabaraka ta'ala kowanne ya ka ɗauka shi shi kadai ya isa ayar da za a gano lallai akwai Allah domin wannan abubuwa masu tare da hikimomi masu tare da ban mamaki ba zai yi haka kawai su faru babu wanda ya faru da su ba haka kenan waɗannan ayoyi abin da suke nunawa samuwar Allah to na farko kenan sannan na biyu su ƙara nuna cewa ubangijin da ke halitta irin wannan sama duk halitta ba ta da ginshikin da ya rike ta lallai mai iko ne akan komai ubangijin da ke saukar da ruwa daga sama mai daɗi ba mai zarfi ba ku sha dabbobin ku su sha kuma ya fitar muku da tsire-tsire mai wannan iko lallai shi ke da kamarun kudrat cikar iko kaga an gano samuwar ubangiji an gano cikar ikon ubangiji to sannan abu na uku wanda ya haɗa waɗannan ga shi da cikakken samuwa shi ne kuma wanda ke da cikakken ƙudura to babu wanda ya cancanta abota masa sai shi babu wanda ya cancanta abota masa sai shi sannan kuma ni'imomi waɗanda muka yi ta zanowa Allah tabaraka ta'ala ya yi halitta ya kashe ya samar ya yi kaza ya yi kaza duk waɗannan ni'imomi ne to yanka ni'imomin lalle wajibi ne a ɗayanta Allah wajibi ne a ɗayanta Allah cewa shi ɗaya ne mai iko akan kowa shi ɗaya ne mai iko akan komai subhanahu wa ta'ala sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da yi mana bayani ya ce wa laqad alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad alimna al-mustaakhirin can baya an yi maganar wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun lalle mu ne masu rayawa mu ne masu matarwa kuma mu ne waɗanda ke gaje ƙasa da baki ɗaya ba ci komi ya mutu mun gaje kowa mun gaje komai in ji Allah tabaraka wa ta'ala da haka sai ya ce wala qad alimna al mustaqdimina minkum haƙiƙa mun san mustaqdimina waɗanda suka gabata minkum daga cikin ku ma'anan mustaqdimina minkum waɗanda suka gabata a halitta tun daga halitta annabi adamu har ya zuwa ila yawmina haza har ya zuwa yau walaƙad alimnal mustaqdimina duk waɗanda suka gabata suka rasu suka mutu tun lokacin annabi adamu Allah na sanar da su kaga shi ma wannan wata aya ce da ke tabbatar da kamala ƙudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa sane ke da halittarsa ƙwara ƙwara sane ke da halittarsa jumlatan sane ke da halittarsa ƙwara ƙwara kuma sane ke da halittarsa watan jumlatan gabaki ɗaya saboda haka sai ya kawo cewa walqad alimna almustaqdimina haqiqa Allah tabaaraka wa ta'ala ce alimna muna sanar da mustaqdimina waɗanda suka gabata minkum daga cikin ku suka gabata a wafati kenan walaqad alimna almustaakhirin haka na ma muna sanar da waɗanda suka jinkirta wannan aya ta walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirin ita ma a cikin dalilin saukarta akwai zantuttuka guda biyu kamar yadda aka ruwaita akwai zance guda biyu kamar yadda malaman hadisi sun ruwaito kamar yadda sa'id ibn mansurin ya kawo a sunan ɗinsa cewa wata mata ce kyakkyawa zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama tana da tsananin kyau to bayan annabi take zuwa ta yi sallah to sai wasu daga sahabbai saboda ganin kyanta sai su maza maza su tafi su yi dab da annabi sallallahu ta'ala sallam dan su ba ta baya kare nan suna ganin ta kata shigantar da su to su ne suke gabata mustaddimi sai su yi sauri su yi gaugawa su tafi su samu sahun farko farko yadda ita tana can baya ko duriyar ta ba za su ji ba kaji dan su ba kansu kariya sannan kuma sai aka samu wasu kuma yata'akharu ba'dhum hatta yakuna fi akhir as wani kuma zai jinkiri dan ya koma can sahun karshe daga shi bai da nisa da ita in yayi ruku'u nazar min tahti irdihi zai rika kallanta ta karkashin hamatarsa yana kallanta ta karkashin hamatarta hamatarsa fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka sahabba annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam an samu wani yayi haka amma ba a tuna mu iya ganewa cewa an samu sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka cewa yana sata gani ya kalli wata mata mai kyau a cikin sallah watan ba masumai bane sahabbai ba masumai bane mu iya kallon su da cewa ba masumai bane dan kar a ce wannan ya zamo dalilin wulakanta darajar sahabi a a ai ba masumai bane tunda ba masumai bane za su iya laifi za su iya saba ma Allah za su iya kuskure don haka ba zai hana mu kalle su da ganin girma ba irin wanda manzo Allah ya koyi da mu a kansu Annabi alaihi salatu wassalam ya koyi da mu ganin girman sahabbansa don haka wannan abun ba zai hana mu ga girman sahabban manzo Allah ba sallallahu ta'ala sallam ko da wani abu ya faru gare su na kusuri sai mu dauka kasawa ce ta mutuntaka kasawa ce ta mutuntaka kamar yadda mahaifinka duk yadda yayi ba za ka kasa kallon shi a matsayin mahaifinka ba ko ya yi wani abun da wannan abun lalle kasawa ce ta mutuntaka ba za ka rasa kallon shi da girman da yake da shi ba na mahaifi haka su masu habai din ba masu mai bane za su iya kuskure sannan kuma za su iya abin da Allah ya so su yi don haka da ya rubuta su yi don haka ba kai ya sa mu kalle su da kallo na wulakanci babu shi tsakaninmu tsakaninmu da sahabban annabi sallallahu ta'ala wasallam sai ganin girma da girmamawa tsakaninmu da sahabban manzo Allah sai ganin girma da girmamawa manzo Allah ya ce Allah Allah fi ashabi na hada ku da Allah na hada ku da Allah a cikin sahabbaina la tattakhiduhum barad kada wanda ya dauki sahabi na yattalga duk wanda ya kwaso sharar sahabi sahaba annabi sahaba annabi sahaba annabi annabi sallallahu ta'ala sallam ce ko kusa man ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum duk wanda ya so su saboda suna ne ya so su duk wanda ya ki su saboda kina ne ya ki su haka sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce to wannan dai a taƙaice aka ce shine dalilin saukar wannan aya a Abu Jawza takan Abdullah ibn Abbas ya roce shi Sa'id ibn Mansur shi ma ya roce shi a sunan dinsa wannan kenan zance na biyu kuma aka ce dalilin saukar wannan aya da walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustakhirin cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana kwadaitawa akan sahun farko sahun farko yana da girma da daraja da daukaka don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kun san daraja da fikiru kamar da Imam Bukhari ya kawo a a sahihinsa cewa da kun san irin tanadin da Allah ya yi ma sahun farko da masu sahun farko da kun zo sahun farko ko da da jan gindi ko da da rere wannan kwadai ta wadda manzo Allah sallallahu alaihi yayi sai sahabbai suka ji suna ta gogoriyo akan sahun farko har wasu na gani ya rasulullahi gidajen mu sun yi nisa da Madina nesa da Madina muke don haka yanzu shawara ma za mu sai da gidajen mu na nesa mu dawo kusa da masallaci don mu samu sahun farko haka suka ce to sai annabi sallallahu ta'ala ne sallam ya ce musu a'a ai ba haka bane sai wani aya ta sauka wani aya kenan tana nuna ko kuna can Allah zai ba ku ladan niyyar walaqad alimna almustaqdimin minkum walaqad alimna almustaakhirin kaga kaga dalili na farko wancan zance na farko masu gabata dan kar su kalli matan nan mai kyau mustaqdimin minkum kenan Allah na sanar da su su ma mustakhirin masu jinkiri don ya saci kallon wannan mata mai kyau su ne mustaqiri su ma Allah na sanar da su kaga dai Allah na sada na sane da halittarsa ta nesa da ta kusa shi Allah a gare shi ba nesa ba kusa halittarsa dukkan suna kusa da shi fiye da watan jijiyar wuya ga mai wuya Allah tabaraka ta'ala na kusa da halittarsa fiye da haka sannan shi kan shi wannan ma'anar walakad alimul mustaqdimi da milkum walakad alimul mustaqdimi bancin dalilin saukarsa kuma ya zo da manoni da yawa aka ce walakad alimul mustaqdimi da milkum walakad alimul mustakhiri duk waɗanda suka gabata suka mutu Allah yana sanar da su in su dubu miliyan dubu ko tiriliyon nawa ne ma Allah na sanar da su walakad alimul mustakhiri waɗanda suke nan ba su mutu ba su riga sun mutu ba kuma Allah na sanar da su aka ce shi ne wannan zance game da katada ya ce daga ikirma zance na biyu aka ce wani kan alim al mustaqdimi na minkum waɗanda suka mutu Allah yana sanar da su wal mustaqirin wal qad alim al mustaqirin mustaqirina waɗanda suke raye yanzu Allah na sanar da su haka Abdullah ibn Abbas da Dhahhak suka ce wani zance kuma wala qad alimna al mustaqdimina minkum wala qad alimna al mustakhirin Allah yana sanar da duk al'ummomin da aka yi gabanin al'ummar manzo Allah su ne mustaqdimin waɗanda kuma mustaqirina al'ummar manzo Allah da za su zo ƙarshe Allah na sanar da su haka mujahid yace wasu ka ce wala qad alimul mustaqdimina waɗanda suka gabata cikin aikin da'a waɗanda suka gabata cikin aikin alkhairi Allah na sanar da su mustaqirin waɗanda suka jinkirta cikin aikin sabo da sharri Allah su ma yana sane da su haka hasul bisri da kata da shi ce wasu kuma suka ce wala kada alimul mustaqirin minkum wala kada alimul mustaqdirin waɗanda suke sahun farko a yaƙi waɗanda su da an zo yaƙi sahun farko kawai suke nema don ba su tsoron mutuwa wala kada alimul mustaqirin masu yi da baya da baya can bayan sahun yaƙi ko da ta kafaci to su ma Allah na sanar da su wannan kenan wasu ka ce wani kada alim da mustaqdimi na milkum wani kada alim da mustaqiri wani a mu'tamir ibn Sulaiman da ya zantar da mahaifin shi wannan fasara ya ce to wannan fasara kan gaskiya fi nazar akwai tsokaci a ciki domin wannan aya ta sauka tun ba a farlanta yaƙi ba don haka fa- fassara ta da sahun farko na yaƙi masu gabata a sahun farko na yaƙi akwai nazari a cikinsa wasu suka ce wala kada alim da mustaqbili na minkum masu saurin neman sahun gaba a wajen sallah mustaqbilin masu kuma komawa baya saboda dalilin wancan kissa ta waccan mata mai tsananin kyau din nan to duka dai waɗannan su ne maganganu waɗanda watan suka gabata abinda aya ke karantarwa Allah yana sanar da halittarsa karama da babba kaga cewa Allah na sanar da halittarsa karama da babba wannan yana daga cikin kamalul qudrati domin babu kudura in babu cikakken ilimi Allah na da ilimi yana da sani akan halittarsa karama da babba ta ruwa da ta tudu ta da da ta yanzu da mai zuwa duk Allah tabaraka wa ta'ala yana sane da ita ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم yace daga ƙarshe yana sanar da su sannan daga baya yace inna rabbaka san dai ubangiji ka huwa ya hashuruhum shine wanda zai tayar da halittarsa kaga can an ce wato inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun in wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun mu ne masu rayawa mu ne masu mutuwa mu ne masu gaje kasa to kaga an samu mutuwa ta farko an samu ta biyu an samu rayawa ta farko to sai rayawa ta biyu wa inna rabbaka sande ubangijinka huwa yahshuruhum shine wanda zai tara halitta ya tada su daga kaburburan su ya tara su a farfajiya ɗaya shine filin tashi alkiyama kaga shi ma wannan yana nuna iko na Ubangiji tabaraka wa ta'ala duk halittaccen da ta mutu komi yawanta Allah na sanar da ita kuma zai tada ita in ya tada ita ya tara ta a mahalli ɗaya hisabi Allahu akbar innahu hakimun alim innahu haqiqa Ubangiji tabaraka wa ta'ala hakimun gwani ne fi sun'ihi cikin aikinsa alimun masani ne bi khalqihi da halittarsa ولقد خلقنا الإنسان إنسان من صلصال من حمع مسنود to wannan aya kuma an kare ta za a shiga wata ayar da duka dai ayoyi masu nuna kudurin ubangiji Allah ke ta zanowa waɗanda za a kalle su a san ubangiji tabaraka ta'ala da iko a san cewa ubangiji tabaraka ta'ala shi kadai yake bai da abokin tarayya kuma shi kadai yake cancanta abota masa to sai ya kawo wata aya kaga can dai an ce a diji sama ga taurari nan wani baje Allah fi sama burujan waje alwazayyanaha lin nazirin wa hadathnaha min kulli shaytanin rajim sannan wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzun duk kaga an ce adibi a adibi sama a ke sama adibi ƙasa ayan da ke ƙasa to waɗanda ake ce masu diba ɗin don su gane Allah su diba don su ɗayanta Allah sai ka ce to su taro hankalin su wuri ɗaya su komo su kalli kawunansu wa fi an fusi ku duk an gama yawo sanubihimu ayatina fil afaqi wa fi an fusi mata tabayyana lahum annahu al-haqqu kaga an ce adibi sama adibi ƙasa adibi ruwa adibi duwar watsi adibi kaza to ku dawo ku dibi kawo nan sai Allah tabaraka ta'ala ce to kai dan adam ka saurara ka ci in ka gama saurare da kallo da tafakkurin ayoyin sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su to zo kuma kai tafakkurin ayoyin da ke kanka kai kanka tun daga samar da kai sai Allah tabaraka ta'ala ce wala qad khalaqnal insana to shi wanda ake maganar da shi watan sai aka ɗauko abin daga tushe watan a ɗauko ma mutum asalin zancen amma kana so kuma mutum labari sai ka ɗauko masa ta iyayensa kaga lokacin ya san lallai ka san shi tun da ka ɗauko masa ta iyayensa lallai ka san shi to Allah zai magana da ƴan adam wanda ake cewa su dibi sama su dibi ƙasa to bari a fara da baban ƴan adam din shi ne annabi adam sai Allah ya ce wala qad khalaqnal insana haƙiƙa mun halicci al'insana adamu min salsalin daga taɓo wanda yake ya bushe bushashen taɓo ƙasa wadda take an kwaɓa ta hatta bushe shi ne salsal inun yabisun yusma'u lahu salsalatun ana jin ƙara in ka buga shi haka za ka jana tas tas tas shi ne salsa ana jin tas tas tas haka in an kwankwasa shi in kuma aka sa shi a wuta bancin ya bushe kamar yadda masu tuka ne in suka bushe kuma sai a sa a wuta a ƙona to in an ƙona wannan ƙasar da ta bushe to da an ƙona shi a wuta kuma ya zan fakhar kal fakhar salsalin kal fakhar saboda dan adam wani wani lokaci adam sai ka ji wani lokaci Allah ya ce ya halitte shi min tsayin lazim min salsal min habadin masnun min salsalin kal fakhar gashi nan dai saboda ta dauri yayi kai marhala marhala yanzu an kwaba shi an kwaba shi ƙasar yanzu ta bushe ƙasar yanzu an ƙona ta haka yanzu kowace marhala sai Allah ya ce na halicci Adamu daga wannan marhalar daga wannan abin shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce hakika mun halicci Adamu min salsalin daga busasshen yunku busasshen yunku shine salsal akwai maganganu da yawa akan salsal din aka ce busasshen yunku allati lam lam tusib hunarun wanda ba kona shi ba riga an kona shi ba in ka kwankwasa shi zaka rika jin salsala kara yana kes kes kes haka Abdullah ibn Abbas da Qatada da Abu Ubaida da ibn Qutayba suka ce zance na biyu kuma annahu dinul muntin a kwaɓa ƙasa ta jiƙa ta tsima har ta kai tana wari to shine salsal sai a ce watan sallan lahmu idan ta gayyara au ta gayyara tara'ihatu nama yayi bashi har yana wari to wannan warin sai ake sallan lahmu to shine salsal din zance na uku kuma annahu dinun khulida bi ramlin watan ƙasa ce aka kwaba amma sai aka ɗebo rairai sai aka haɗa da wannan ƙasar sai ya bushe to in ya bushe saboda haɗa shi da rairai da aka yi in an ƙwanƙwasa zai a jana kyas kyas kyas to shi ne salsal kamar yadda al'imamun farra ya kawo ya ce min salsalin min hamadin shi kuma ƙasan nan wadda take watan busassa wadda take ƙara in an ƙwanƙwasa min hama'in asalinta daga bakar ƙasa ce ƙasa ce taɓo ne mai baƙi masnun wanda har an tsima ƙasar tana ɗoyi tana wari an tsima ƙasar tana wari shine ma'ana canzawa kamar da yake cewa watan baka diba abincinka watan wanzur ila ta'amika wa sharadika sam ya tasanna ka dibi abincinka mana ka dibi abinci shan kama na bai canza bai ba bai bashi ba irin abin da abinci yake in ya dade sai ya wari ko ya bashi to irin wannan kasar da aka kwaba aka halicci annabi adamu da aka tsima ta sai take tana doyi to ita ce ake ma dan adam tashin tashina ya san yadda aka halicce shi girman kai bai dace da shi ba ubangijin da ya halicce shi akan wannan sura ya halicci baban shi akan wannan sura in ya san yadda aka halicci baban shi asalin shi zai girman kai ga Allah ba Allah ba zai ce yi ba ya ce ba zai ba Allah ba zai ce ni samu mai bane ce bai yadda Allah ba zai ce ni madayanci bane ce bai yadda ba yana da abokin tarayya ba zai yi haka ba don haka Allah ki tado da asalin zancen ya ce min hama in masnun khalaq Allah Adam min tinin wani Allah halicci annabi Adamu watan daga yumbu wusifa tinu bi awsafin shehun Abdullahi ne ce za a isko an sifanta ɗan shi Adamu wannan yunkun da aka dace annabi Adamu an sifanta shi da sifofi da yawa wani wuri ilin lazim kamar da yake a cikin suratu safat yace min hamadin masnun mutagayyir wanda ya jirkiza kenan min salsalin kalfakhar watan yana daga busasshen ƙasa kalfakhar ya da kasan kaskon da an kona shi a wuta yana ƙara in an kwankwasa shi لأن دين آدم مر على أقوارين domin ita ƙasar da aka halicci annabi Adam marhala marhala watan matsayi matsayi ne tana haka ta koma haka tana haka ta koma haka to kaji ɗan adam an gama yi masa bayanin ayoyin sama da ƙasa to kuma ga ayoyin da aka samar da shi shi kai shi ya faɗe tunawa daga ƙasa aka samar da baban shi walijanna khalaqnahu minna min qablu min naris samum Allah tabaraka ta'ala ce to sannan kuma maƙiyin shi Adamu shine Iblisu abul jinni wanda gwagwarmayar da shi aka yi don haka saboda za a kissanta gwagwarmayar da ta gudana tsakanin annabi adamu da iblis da ubangiji tabaraka wa ta'ala to sai aka shigo da maganar shi iblis din wanda daga nan ne ma sai a shiga kissar abin da ya faru tsakanin annabi adam da iblis da Allah subhanahu wa ta'ala da sauran mala'iku da haka aka ce shi iblis din kafin ai magana kai shi to bari a ji shi ma tushen shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wal janna abal jinni shine iblisu khalaqnahu mun halicce shi min qablu gabanin halitta annabi adam min nar samum daga wutan nan ta samum ma'ana wuta mai tsananin zafi ko kuma wutar da ke huruwa da iskan samum aka ce sunan iska ne ko ba sifar ita wutar ce min nari samum wuta mai tsananin zafi zafin ta na ratsa fata ta kai ga nama ta kai ga jijiya har ta kai ga kashi saboda zafinta zafinta subhanahu wa ta'ala Allah kare mu Allah tabaraka wa ta'ala ce to kaji annabi adamu kaji iblisu to ga ma abin da ya faru tsakanin su sai ce wadkur ka ambata musu ya rasulullah qala rabbuka lil malaikati lokacin da ubangijin ka yace lil malaikati ga malaiku inni khaliqun basharan min salsalin min habain masnun inni Allah tabaraka wa ta'ala ce ni fa khaliqun basharan yana ce mu malaiku mai halittar watan mutum ne min salsalin daga busasshen yumbu min hamadi shi yumbun kuma wanda aka samar da shi daga tabo wanda yake mai baki masnun wanda yake har ya kai ya canza yana yana wari ƙasar ta tsima saboda tsima har ta kai tana wari daga gare shi sai Allah tabaraka wa ta'ala yana karanta ma mala'iku ga ma yadda zan halicce shi to in na halicce shi fa idza sawaituhu ina daidaita halittarsa
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم كن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون
Allah tabaraka wa ta'ala ce fa'iza sawaituhu in na cika halittar wannan mutum ɗin da zan halitta duk wannan ba a halicci Adamu ba amma Allah na faɗa ma mala'iku ga abin da zai faru kuma in ya faru ga abin da ga umarninsa a kansu yace fa'iza sawaituhu in na daidaita halittar shi ɗan adam ɗin da ba riga na halitta ba shi adam shi Adamu ɗin da ba halitta ba ونفخت فيه من روحي كما نبوسا مسري معنا من روحي daga ruhina anan aka ce min ruhi daga ruhina ba kamar yadda wasu masu wasu addinai suke fahimta ba suna kamanta Allah da halitta sai min ruhi sai su yi masa wata fasara daban kamar wajen annabi isa alaihi salam sai ya zama wata hanya da za su watan sa ma Allah abokin tarayya ko su dangana ma Allah da ko su jazza a Allah tabaraka wa ta'ala wanda duk Allah ya tsarkaka ga barin wannan cewa min ruhi da Allah yayi wannan idafa ce ta tashrifi abinda malamai ke cewa kenan ilafatu tashrifi watan ilafa ce ta girmamawa kuma Allah ya saba haka kuma an sa haka ya saba cewa bayina bayina ai duk ruhi ma na kowa daga Allah ne kuma ruhin kowa ma na Allah ne ba na annabi Isa kadai ba ko ko na annabi mu annabi Adamu kadai ba a duk ruhin kowa ma mulkin Allah ne ma'ana duk ruhi daga ruhi na wanda na mallaka ma'ana ruhi wannan abin na kowa hannu annabi Adamu hannu annabi Isa mulkin Allah ne shi ne ma'anar ruhi ba wai wani juz'i bane daga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka ga barin yayi kama da halitta balle ya zamo yana da wani yanki da za a iya cirowa daga gare shi subhanahu wa ta'ala Allah ya tsarkaka ga barin yayi kama da halitta min ruhi wannan idafa ce ta tashrifi kuma Allah ya sa faɗin wannan ƙasa ya ce inna ardi wasi'a ƙasa ta wannan watan ai mai yalwatatta ce wani wuri kuma yana cewa hadihi naqatullahi lakum aya wannan fa taguwa Allah ce ta duk inda taguwa take ta Allah ce duk inda taguwa take ta Allah ce amma taguwa annabi salihu sai ce hadihi naqatullahi lakum aya fadharuha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in ko sannan kuma wajen sai ce baitul lahi ko sai ce wadahir baitiya lit-ta'ifina wal akifina ruk'is sujud wa tahhir baitiya Allah ya ce ka tsarkake daki na yanzu Allah yana can zaune dangalgal cikin Ka'aba a'a ba yana can zaune dangalgal bane Allah na son ya girmama Ka'aba ita ce alqiblar da za a kalla a bauta masa don haka sai ya dingina dakin gare shi ai duk masallatai ma na Allah ne duk masallatai dakunan Allah ne duk masallatai dakunan Allah ne don haka da cewa inda baitikal muharram rabbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram haka inda baitika nan ga dakinka ta cewa nan ga dakinka idafa ce ita ma ta tashrifi ana ce da ita idafatu tashrifin idafa ce ta girmamawa wasu kuma suka ce dalilin wannan min ruhi wataƙila saboda ruhi wani sirri ne tsakanin Allah da bayansa tsakanin Allah da bayansa babu wanda ya sani sai shi don haka sai yake cewa ruhi ruhin da ba wanda ya san sirrin da ya kunsa sai ni domin yana cewa yas'alunaka 'anil ruhi sai Allah tabaraka wa ta'ala ce qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila maganar sanin ruhi watan ba ku san ruhi ba sirri ne tsakanin Allah da bayansa shi Allah shi ya ma kansa sanin menene ruhi amma yanzu da za a tafi asibiti likita zai kwantar da mara lafiya in ta kama a ce sai an fede shi a iya fede shi a fitar da komi na jikin shi likita ya ce wannan jijiya sunanta kaza aikinta kaza da an ɗan samu matsala gare ta yanzu kaza zai faru wannan gaba aikin ta kaza sunan ta kaza da an samu matsala ita ce ke haifar da in ta samu failure sai kaga an samu matsala kaza duk likita zai iya ma bayanin komi sai ya kare sai ka ce to ruhi ba ban ji ka faɗi ruhi ba wajen ruhu min amri rabbi wa ma uti tum da ilmi illa qaila ba zai faɗi cewa ga abin da an ruhi ba amma zai ce wannan jijiya ita ke aika da sako kaza ita ke supply jini daga wuri kaza zuwa kaza wanda ita ce ke kaza wanda ita ce ke sa shi kaza ita ce ake ce malakka in an rasa ta ko ta kace ko ta yi kaza zai koma bai da tasiri duk wannan zai yi wani bayani amma bai iya da ruhi to saboda ruhi sirri ne tsakanin Allah da bawa to saboda haka sai Allah sai ya raba gare shi yace waton wa nafahtu fihi min ruhi ونفخت فيه من روحي إن موسى مسري فقعوا له ساجدين كفاء ساجدين كنا ما سجدا له غريشي أكتي سجود تحية تيك الإنحناء سجدا تي تسوق يا با سجدا تي تأدب شيبا wasu ka ja sujada ce ta aje goshi amma ya Allah ya ce ayi Allah ya ce ayi ta aje goshin ce amma Allah ya ce ayi kuma ba annabi Adamu ya ce ayi masujjada ba in ji wasu ma'ana za a kalle shi a yi sujada amma Allah ya kai sujada ma'ana faqa'u lahu lahu ku kalle shi ku fuskance shi sajidi kuna masu sujada aka ce Allah za a yi wa sujada amma annabi Adam alƙibla ne kamar yadda ake kallon Ka'aba a yi sallah ba Ka'aba ce ake yi wa sallah ba ba Ka'aba ce ake wa sujada ba Allah yake wa sujada Allah yake wa sallah haka ma annabi Adamu faqa'u lahu sajidin ku faɗi sajidi da kuna masu sujada lahu gare shi fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un to wannan batun ba a halicci annabi adamu ba ake ba da wannan umarni ake ba mala'iku labari Allah na cewa zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza to in na daidaita shi na busa mishi rai yana motsi to ku faɗi ku mai sujada ku faɗi ku mai sujada to ana nan duk waɗannan abubuwa da Allah ya ce zai yi sai yayi har busa masa ran sai aka yi fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un sai mala'iku suka faɗi kulluhum dukansu suka yi sujjada ga baki da kulluhum dukkansu ajma'un baki da aka ce sajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un wasu suka ce duka kulluhum da ajma'un ajma'una yayi takidin kulluhum ne duk ma'anar su da wasu suka ce a'a ba ma'anar su ɗaya ba akwai bambanci kulluhum yana nuna dukkan mala'ikun ba a samu wanda ya fanɗare bai ce bai babu wanda ya shuzuzi ba wanda ya ware ya ce ba zai ba shi ne ma'anar kullu dukkan su sun yi ta ka ce tumana ajma'una ba suka ce ajma'una gaba ɗaya suka yi wani bai riga wani ba sai suka bambanta tsakanin kullu da ajma'un suka ce yana da bambanci kulluhun duk kowa ya yi ba wanda bai yi ba ajma'un gabaki ɗaya suka yi wani bai riga wani ba cika wannan umarnin na Allah shine kulluhum ajma'un ko suka ce a duk dai kullu da ajma'una duk ma'anar su daya takidi ne aka yi an yi karfafa shi ajma'un da kulluhum dama dukkan su takidi ne gabaki ɗaya wannan kamar yadda malamai muhaqqiqai suke fahimta girma da darajar manzon Allah sallallahu ta'ala sallam sama take da darajar kowa sama take da darajar komai dukkan annabawa ga baki ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama su amma babu kamar manzo Allah wa hum kulluhum gurrun saratun ajillatu wa ma kabni abdullahi inda tawarif dukkan annabawa masu girma ne masu daraja ne masu haske ne waɗanda ake shirya da su ne amma babu kamar ɗan abdullahi sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan imamu suyudi rahimahullah abinda imamu suyuɗi ya ce a wannan magana ya ce ma kuti ya nabiyu mu'jizatan aw fadilatan illa wa li nabiyina sallallahu ta'ala alaihi wa sallama naziruha aw a'zamu minha duk wata mu'jiza da Allah zai ba wani annabi duk wata fadila da Allah zai ba wani annabi daraja sai da ya ba manzan Allah irin wannan fadila ko wannan mu'jiza ko wadda ta kere ta kaga ne Allah na ce ma mala'iku su faɗi su gaida annabi Adam ko? To da ya zo mu ƙarana sai ya ce bambancin makamin mazala da makamin annabi Adam alaihi salam abin kamar nesa da ƙasa. Shi annabi Adam mala'iku aka ce su mai sujada kuma ta sunkuyawa a fahimtar wasu. Sujuda in su sujuda ta sunkuyawa ba ɗora gushi a ƙasa ba ɗaya kenan. Sannan kuma so ɗaya aka ce su yi kuma su kaɗai ne da suka yi ba sake yi ba ko ba sake ba su umarni su ci annabi adam su jada ba amma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da Allah zai bashi irin wannan darajar da ta kere ta annabi adam sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima malamai suka ce wannan inna Allah wa mala'ikatahu Allah ba mala'iku ce su fara ba sai da ya fara shela shi Allah subhanahu wa ta'ala yana annabi salatu amma bai faɗi lokacin da ya fara ba bai faɗi yaushe zai bari ba bai faɗi adadi ne wa yake wa annabi salati ba duk wannan bai faɗi ba sai da ya tabbatar shi Allah subhanahu wa ta'ala yana annabi salatu sannan sai ya ce to mala'iku ma suna wa annabi salati su ya biyanta da mala'iku sannan ya hukunta da masu imani sai ce ya ayyuhan ladina amanu to su ya ayyuhan ladina amanu akan samu wasu suna saba wa Allah wanda ba masu mai cikin su sai Allah ya kira su ya gayyace su su zo su yi wa annabi salati bayan Allah na yi mala'ikun Allah na yi sai ce su shigo su yi koyi da abin da Allah ke yi mala'ikun Allah na yi shine salati ga manzo Allah haka aka ce salatin nan ga manzo Allah wanda Allah ne ke yi kuma mala'ikun suna yi ya fi sujjadar da an mala'iku suka yi wa annabi adam girman matsayin ya fi wani girman wancan matsayi girman wannan matsayi ya fi girman wancan matsayi wai ko mala'iku ko su masu imani sun daina sun bijire to ba su cuci Allah da kuma Allah da yana ma annabi salati mala'iku ma su la yasunallaha ma amarahum ne su ba su saban Allah da ba za a kaddara sabi Allah ba Allah ya ce su yi siki ba za a kaddara haka ba amma dai waɗanda za su iya saban ya ce su yi su ƙi to ko sun yi ko ba su yi ba Allah na wa annabi salati mala'ikun Allah na wa annabi salati to wannan da suka zo au suka ce wannan yana nuna fifiko da girman darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan darajar dukkan annabawa dukkan annabawa annabawa su ne sun farko a daraja da matsayi to manzo Allah shine mafificin su to duk wanda ba su ba aula ne kenan manzo Allah sama yake a halitta Allah gaba ki da fa innaka fawqa kainati samau haka shi ne ce ya rasulullah kai ne sama saman dukkan kasantattu gaba ki da to wannan abin da yake karanta fasajjal malaikatu kullum ajma'un illa iblis aba da aka yi wannan sai mala'iku duk suka yi sujada illa iblis aba sai dai shi iblis aba sai ya kiye sujada aba an ya kuna ma'asajiri ya kiye zamo tare da masu sujada dama can ba tare suke ba dan shi ba mala'ika ba halitta ce a tsakanin mala'iku amma ba halitta ba shi ba mala'ika ba shi watan iblisu saboda haka sai Allah ta'ala ce sai ya kiye sujjada ya kiye zamo cikin masu sujjada kaga cewa ya kiye zamo cikin masu sujjada wannan fa laifi uku ya jawo mai a karkashin laifi daya laifi uku Allah ke caza shi wuri daban-daban sai ka ji kuma laifi ɗaya ne amma caji uku Allah ya masa akan wannan laifin don haka na farko dai Allah ya ce ya yi ya ƙi kaga saba umarnin Allah don haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ka dina ce ma mana aka anta sujuda id amartuka me ya hana kai sujada lokacin da na baka umarni kai kaga nan Allah na cazassa da saba umarninsa ka ji laifin shi na saba umarnin Allah wani wuri kuma Allah na cazassa da ya zama ɗan tawaye shi iblis kowa ya yi ya ce shi kuwa ya ce bai yi kowa ya bi Allah shi kuma ya ce ba zai bi ba sai Allah ya caje shi dan mi shi kadai yayi tawaye kowa ya bi sai Allah tabaraka wa ta'ala ce ma mana aka an takuna ma'as sajid iblis mi ya hana ka zama tare da masu jira kai tawaye ka ji laifi na biyu laifi na uku sai Allah ya ce ya ce masa menene dalilin da yasa ka ki girmama abin da na girmama Allah ya girmama annabi Adam amma ka ki girmama shi sai ce ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta an kunta min alali girman kai kake yi ka girmama abinda na girmama Allah ya girmama annabi annabi Adamu alaihi salam saboda haka sai Allah tabaraka wataala ce me yasa ka ki girmama abinda na girmama laifi ɗaya fa yayi kin sujjada amma Allah ya caje shi a karkashin wannan laifin da laifuka uku sai ce ma laka mi kataka Allah ta kuna ma'as sajidi ba za ka zama tare da masu sujada ba qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hamarin masnun qala abinda watan iblis yace lam akul li asjuda ai ban zamo ina yin sujada ba ko kaɗan ba zai dace gare ni in yi sujada ba haka yake cewa Allah yake faɗa ba haka ba zai taɓa yin sujada ba li basharin ga mutum ga mutum khalaqtahu wanda ka halicce shi min salsalin daga busasshen tabo min hamadin wanda yake kara in kun shi da ya bushe min hamadin wanda aka yi shi daga bakar ƙasa shi ne laka mai baki masnun wadda ta tsima har tana doyi tana wari to shine iblisu yace ba zai wa annabi adamu sujjada ba kaga duk ilimin da ake faɗawa iblisu saboda ya yi faɗa da Allah Allah ya zare abu ai maganar da yake ta jahilci abin da ya sa ta jahilci ce shi yanzu nan ya sa ma kansa rigar hijabi adamun yake kallo da asalin shi da ƙasar da aka kwaba aka halicce shi da ɗoyin da ƙasar take yi da sauransu su yake kallo ya fi kallon mahalicci ka ga shiga hijabi ya fi kallon Allah tabarak ai da Allah ya kalla ko ni Allah ya ce ya yi sujada zai yi sujada gare shi saboda ba wannan yau sujada ba umurnin Allah ya biye sujada kuma ya manta da in Allah ya girmama abu ya zama mai girma yanzu asalin kake ta magana min salsal min hama'in masnun to ka manta da kuma Allah ya girmama shi Iblisu ya manta Allah ya girmama annabi Adam don haka yanzu an ce masa sujada ya ce ba zai sujada ba qala fakhruj minha قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين
Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce ƙala sai subhanahu wa ta'ala ya ce fakhruj minha fakhruj ka fita minha daga aljanna aw min as-samawati ko kuma ka fita daga sammai ko kuma ka fita daga sahun mala'ikun da kake tsakanin su kai ba cikin su kake ba to duka min hadin nan ya iya komawa gare su wallahu a'lam Allah shine masanin hakika duka wannan kokari ne na malamai yadda suka jiyo daga waɗanda alkur'ani ya sauka gare su yadda su kuma da suka jiyo daga wanda aka sauka wa alkur'ani to haka dai haka dai da haka in sun faɗa ga abin da yake da fahimtoci da yawa sai a ce wallahu a'lam Allah shine masanin abin da shi haƙiƙa fakhruj minha fa innaka rajim fa innaka haƙiƙa kai rajimun korarre ne daga rahmar ubangiji kaga sun yi faɗa da Allah Allah ya kore shi daga rahmarsa Allah ya kore shi daga fadarsa maqrud abun korewa urida an kore shi wal'ina fi zalika alhin nan take aka tsine ma iblisu aka tsine masa aka nisantar da shi daga rahmar ubangiji wa inna alayka la'anata ila yawmiddin Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan tsinuwa fa da nayi maka bata tsaya yau kadai ba a'a mustabirriya ce ta zarce ta tafi ila yawmiddin har yi zauren tashin kiyama Allahu akbar karfin jalalar fushin Allah da ya sauka akan Iblis yana da karfi fushin da Allah ya yi wa Iblis yana da karfi abin da ya sa haka saboda cikar fushin Allah ga Iblis sai ya zan ba shi Iblis din ba wanda ma ya bi hanyar Iblis fushin sai ya kama shi wanda ya bi bayan Iblis abin da ya samu Iblis sai ya kama sai ya same shi ba sai ka ji Allah tabaraka ta'ala ce la amla anna jahannama minka ana jin ta da sai ce wa min mantadi'a min hum ajma'in la amla anna jahannama minka wa min mantadi'a min hum ajma'in sai na cika jahannama jahannama minka daga kai da waɗanda duk suka bi ka saboda tsananin fushin ya mai yawa sai ya dido ya yo gayye waɗanda za su raba fushin tare subhanallah سبحان الله الله كياش مدى كشنسا وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال سي إبليس يتي عليه لعنة الله رب فأنزلني إلى يوم يبعثون يا أبنجي كأن سورا رامني إلى يوم يبعثون هيا ورانا الدا يبعثون زاء تاد الشيء إيان آدم آدم دا إيانسا وأن أسندية سني أكسيني مشي أسندية سني أكديسة تدشي لك رحمه to shi ne ce a saurara mai hayya zuwa ranar da za a tada su daga mutuwa za a tada kowa daga mutuwa a cikin tashi alkiyama wannan wai shi mai wayo ne wai shi mai wayo ne saboda fanzini ila mai asu bai son ya mutu ne don haka sai ya ce a saurara mashi hayya zuwa ranar da za a tada yan adam ga baki ɗaya bayan sun mutu kaga kenan in an dangana tashi alkiyama ina mutuwa take ran tashar kyama ba mutuwa bayan tashar kyama ba mutuwa ko a wuta ake ko a aljanna ake ba mutuwa kaga kenan da ya an samu shi haka ya tsira daga mutuwa sai Allah ta'ala ya ce ko alama fa innaka minal munzirin lallai an saurara ma kana cikin waɗanda za a saurara ma
إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين
Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa ma Iblis ya ce fa'innaka minal munzarin lalle kana daga cikin waɗanda za a saurara mawa a jinkirta mawa amma ba ila yau ba ba a'a wannan ba ta samuwa saurarawa ne kane ma za a yi amma ba ila yau ba ba a'a ila yau mil waqtil ma'lum har ya zuwa yini wanda yake ila har ya zuwa yini wanda yake na lokaci wanda yake sananne lokaci wanda yake sananne da haka Allah tabaraka ta'ala ya jinkirta masa hayya zuwa busa busar kaso na farko kamar da Abdullah ibn Abbas ya ce lokacin da dukkan halitta za ta mutu aka ce dai ila bil waqtil ma'lum alladhi ista'sarahu Allah bi ilmi lokacin da Allah ya zaba yake banta da sanin lokacin shi kadai yake banta da sanin shi shi ma iblisu bai sani ba ba kuma wanda ya sani wannan shine ila bil waqtil ma'lum Allah tabaraka wa ta'ala ya jinkirta mashi har ya zuwa wannan lokacin lokacin saboda haka za mu tsaya a nan muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da Allah ya muna muwafaka da abin da muka karanta Allah ya muna muwafaka da abin da muka saurara alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan abu da muke karanta wani alkur'ani Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba dan farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya farma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya farma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ubangiji Allah ka zauna da kasan mu lafiya Allah ka zauna da kasan mu lafiya Allah ka zauna da kasan mu lafiya mahukuntan wannan kasa Allah ka yi musu jagora yadda za su jagoranci al'umma a cikin lulufi da sauki da samun sauki da makaraji farmasi na rasulullah sallallahu alaihi wasallam duka halin da ake ciki na tsanani da tashe-tashe hankula da kashe-kashe a wurare daban-daban ubangiji Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su Allah ka ɗaukake mana Allah ka ɗaukake mu musulmi duk inda suke musibu a farma annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda musulmi suke musulmi suna cikin mawuyacin hali a duniya ko ina dai aka ji musulmi ne ke kashewa musulmi ne ake kashewa musulmi ne ke kashewa musulmi ne ake kashewa wannan al'amari yana da tashin hankali ubangiji Allah kawo mana da wannan musibu Allah ka yaye mana wannan musibu alfar masayidina maulana rasulullahi waɗanda ke da hannu da kaini a cikin halaka rayukan musulmi ubangiji Allah ke mana maganin su Allah ke mana maganin su Allah ka zauna da jihar mu lafiya Allah ka zauna da jihar mu lafiya alfar ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama za mu ba sharif ya mana addu'a shekaran jiya suka dawo wajen umra da ziyarar sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka za mu ba sharif ai mana addu'a
Assalamu alaikum jama'a kamar yadda malam ya ce lalle haka an kai shekaran jiya nan muka taso daga makka bayan maje tsawakin ban kwana muka dawo masauki muka kinkinsa kuma sai shirin tahowar jidda amma kafin mu baro ɗakin Allah wato addu'a ce wadda amana ya ce a yanzu wadda an riga an yi an riga an yi an yi ta a madina rasul madina to rasul mun yi ta a makkatul mukarrama ummul qura mun yi ta na hango irin wannan zama da muka yi na bara a wannan wuri ina hangen kanun kowa da hulunan kowa da mai hula da mara hula na roƙi Allah wurin nan da nake tsugune nake tausali da sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya shi kansa ya mana addu'a zuwa babban isa Allah domin tasa da yayi an gama duk wanda a wurin nan cikin masallaci bayan malam da mu da muke zazzaune ubangiji waɗanda suka je wurin sayi na rasulullahi cikin mu Allah ya maimaita musu waɗanda ba su je ba kuma inda na tsuguna ubangiji Allah ya tsuguna da su sun ba su yi waɗanda ba su je ba addu'a kamar yadda na yi sannan kafin duk yi wannan alhamdulillah malam ya wata magana ɗazu dan adam ana cewa gaza gaza gaza gaza to bari a gaya masa asalin san ana ce masa a to addu'a kafin yau malam da mu to na yi wa alhaji malam ali Allah ƙara masa yadda ma'ana alhaji malam asalin makaranta Allah ƙara masa yadda Allah ƙara masa karamar farko na kuma yi wa alhaji malam ahmad makaranta shi kuma tasa ubangiji Allah ya bashi cikakkiyar lafiya Allah ya bashi karfin da bai ubangiji Allah ya sa a kammala komai na rayuwa lafiya barka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙara bayan nan nasa abinda muka ga Allah ya yi tun yana nan bai kwanta ba ubangiji Allah shi ƙara Allah shi ƙara Allah shi ƙara shi kuma malam Mansur makaranta Allah ya masa albarka Allah ya masa albarka Allah ya masa albarka Allah ya ƙara hasken zuciyarsa Allah ya ƙara masa hasken zuciya fahimta da basira wanda ba a sani ga ubangiji Allah ya cusa masa ita albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an na tuno wani tafarana amma yanzu gashi baya radio jauri ni ko radio Kano shi ma kansa na yi masa domin na gaya manzon Allah cewa wata ran mun tafi wani da mu halarci maulidinsa shi sai na rasulullahi wallahi muna zuwa sai ga rabiu jauri shi ne rike da irin wannan abin da nake rike da mana bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na roƙi manzon Allah wannan mai masa wannan abu Allah ya tsugunar da shi inda na tsuguna barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da kowa kuma cikin mu da na ciki da na waje wannan ba addu'a ta shafe shi ba gefe ba gefe ba gefe na ga manzon Allah ba ki da bai ba gebe ubangiji Allah ya mana ijaba Allah ya mana ijaba Allah ya mana ijaba barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam جاهد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك أن ترزقنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا باسترك الجميل يا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة الله لطيف بعباده يرزق من يشاء في الدين والدنيا والآخرة cika da fatiha da salatin fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء الحمد لله Thank you.